الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da dawowa a wannan daura da muke gabatarwa ta manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqan wanda kuma muna bibiyar littafi na manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak tare da gabatar da bayanai a ƙarƙashinsa. mun ɗauko cikin turkul istinbat da malamai suka kawo waɗanda suke guda biyar ne mun ɗauko na farko mun yi bayaninsa mun ɗauko na biyu muna cikin bayaninsa sai lokaci ya yi mun halinsa ko ba haka ba to yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan inda wato muka tsaya dama mun faɗa al-istinbat bi dalalatul ishara shine na farko sai al-istinbat bi dalalatul nas shine na biyu dalalatul nas bil mawtuq ko bil mafhum mafhum al muwafaqa al musawi ko al awlawi ko mafhum al mukhalafa wanda muka kawo nau'ukansa an gane ko to yawwa to shi mafhumul mukhalafa shine yake da sharuɗa na aiki da shi dama malamai sun ka ce shi mafhumul mukhalafa an yakuna takhsis an yakuna takhsisul mantuq bil dhikr abin da yasa an ka kebance wanda an ka ambata da ambato li kaunihi mukhtassan bil hukm domin ya keɓanta da hukunci duna siwahu wanda ba shi ba kuma bayan wani shi yan an ka ce musulmi su shiga aljanna abinda za mu fahimta kafirai ba za su shiga aljanna ko ba ka da bane to to shi irin wannan yana da ka'idodi na aiki da shi mafhumul mukhalafa sun ka ce ba a aiki da shi in ya zamanto mawani ana kiransu bari mu faɗi da larabci saboda ɗalibin ilimi ya hattara mawani i'tibari mafhumul mukhalafa abubuwan da suna hana maka ka yi aiki da mafhumul mukhalafa a cikin nassi to kaga sanin su yana da amfani tunda in an ce ma banda kaza banda kaza banda kaza kakka zamanto gigitacce da an hada ma abu tana yiwa akwai abubuwan da an ka fitar a ciki kai baka sani ba in ka je ka yi aiki da su sai ka yi sai ka kuskure to bari mu ci sai malamai sun ka ce an yakhruja dhikruhu makhrajal ghalib ya zamanto ƙur'ani ko nasi cikin hadisi an ambace shi ne don saboda yana yawan abkuwa to ba aiki da shi misali da Allah ya faɗi matan da haramun ne mutum ya aure su sai Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم سيتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن sai Allah ce an haramta muku daga ciki raba'ib jam'i ne na rabiba agoliyar ku haramun ne ku abureta sai yace min nisa'ikum daga matanku allati dakhaltum bihinna wanda kuka shiga da su nan mafhumul mukhalafa guda akwai shi shine idan mutun ya aure uwa amma ba a kai ta gidan shi ba sai ya sake ta sai ya gadi yatta ta burge shi to tunda ba a yi saduwar aure da uwar ba ba a kawo ta gidan ba to yatta ta halatta ga shi shi yasa Allah ce fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum ko ba karan bane to amma akwai wuya ka saki mace ta yarda ka aure diyarta ka takalo kuma kanka tashi hankali amma in hakan zai yi to shari'a ta baka dama to sai malamai suke cewa amma ita ɗiya in an aure ta ko ba a shiga da mahaifiyarta ba to uwa ta haramta ita uwa wato idan aka ɗaura mutum aure da ya ta harumu ummuha bi mujarrad al-aqd amma al-ummu la tahrumu illa bil wat'i duk da yake akwai sun kace ko ɗaya ta an ka daura aure in ba a kawo ta ba yana halatta a aure wata amma wannan magana ce mai rauni wani tana ya kawo yana so ya kawo wannan mas'ala don a san yayi karatu to anan sai Allah ya ce raba'ibukum allati tatmi fi hujurikum nan ne ba a aiki da mafhumul mukhalafa waɗanda suke cikin gidajen ku ma'ana abinda za mu fahimta idan agoliya ba ta gidanka to kinan ya halatta ka aure ta kana aure da uwa dama ta taba aure a wani gida amma ita ba ta tare da ita tunda qur'ani ya ce allati fi hujurikum waɗanda a gidanku kenan agoli yadda ba gidanka take ba ya halatta ka aure ta ko ta kamar tana gidan babanta badalla sai malamai suka ce to wannan ba a aiki da shi saboda galibin mace idan tana da 'ya'ya to ta fi son musamman ya mace ta tafi da ita muna ganewa saboda ganin ta kai in tabbarta ba san wadda za a kawo ba ko ko in tabbarta ga hannun kishiya in ma akwai kishiya akwai matsala to don haka wannan bai nuna cewa in ba gidanka take ba kana aure da uwa kuma ka aure da ka kai ta wani gida ba haka ake nufi ba mun gane kharaja makharajal ghalib dan galibin mace tana fita ne da ita wannan misali ɗaya za mu bayar sun ka ce misali na biyu an ya kuna zikruhu wa ka'a ala sabili limtina Allah ya kawo mafhumul mukhalafa amma ya zo ne cikin tsarin da Allah yana nuna ni'imomin da ya muku kamar inda Allah ya ce wa huwa allazi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan Allah ne ya hore muku teku don ku ci daga naman da ake fitarwa daga cikin teku tariyan danyi Kudan da Allah ce ɗanye, ba Allah yana nufin ba haramun ne idan naman kifi da aka fito da shi daga cikin teku ya bushe aka gasa ko aka dafa haramun ne a ci shi. A'a Allah yana nuna maka asalin shi ɗanye na kuma ka sarrafa shi kuma ka ci shi. In ba haka ba sai ka ce to cin naman kifi in ya bushe haramun ne. Kuma ba haka ake nufi. Abu na uku, tafsisuhu bi zikri li muwafaqatil waqi'a. ya zamanto an keɓance shi da ambato ne don saboda abin yana afkuwa a lokacin da nasu yake safka misali Allah ya ce la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina kada mu'minnai su riki kafirai masoya su bar mu'minnai zamanin da musulunci yake da rauni wani musulmi ne amma sai ya kulla alaka da kafirai masu karfi saboda yana ganin wannan zai bashi zaman lahiya sai Allah ce ka kuyi haka to ba ana nufin ba in ka hada soyayyar kafirai da soyayyar muminai daidai ne a ba haka ake nufi ba domin nan aya ta ce ka riki kafirai ka bar muminai an gane ko ba tana nufin ba a'a in ka rike kafiri ka so shi ka so mumini yayi ba haka ake nufi ba nan saboda wancan lokacin musuluncin bai da karfi sai suna ganin bari su kulla kawanceceniya da kafirai ko da ba su kulla kawanceceniya da mu'minai ba babu matsala saboda kafiri yana da mulki ko yana da kuɗi sai Allah ce a la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin mun gane kuma mun gane abin nufi waɗansu ne daga cikin musulmi sun ka kulla alaka da kafirai kaga wannan abu ne wanda yake afkuwa sai Allah ce a'a kan ku kulla alaka da kafirai ku bar mu'minai ba ana nufin ba a'a ku kulla alaka da kafirai ku kulla alaka da mu'minai a'a abinda ake nuna a ce ku kulla alaka da mu'minai su kadai ku bar kafirai mun gane ko mun gane ba abu na gaba an yakuna litanfil mimma atadahu an-nas nassi yazo da mafhumul mukhalafa amma dan tamfir kamar a ce nisantar da ku daga abin da mutane suka saba da shi mimma ta da hunnas wata shini'i alaihim tashniya da ainun ne a nuna maka abin mummuna ne bai da kyau a munana maka shi fi ma jara alaihi ta'amulu bainahum game da abin da mu'amala ta gudana a tsakankanin mutane Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum kada ku tilastar da bayanku alal bighai akan karuwanci in aradna tahassunan in sun so kame kansu can da suna da bayi irin su abdullahi ibn ubayy ibn salul kamar da malaman tafsir suke ce kansu ne ayat sauka in shi yana da bayi amma sai shi na sa su yi karuwanci saboda su kame su kame arziki sai Allah ce kakku ci lastar da bayinku su yi zina don su kawo muku arziki in aradna tahassunan in sun so kame kansu ba ana nufin in kana da baiwa ba in tana son karuwanci to ya halatta ta yi karuwanci ba haka ke nufi ba muna ganewa misali da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa ya ku da kuka yi imani kar ku ci riba linkin ba linkin wani sai ce to kai kaji malaman da suke cewa ai riba haramun ne Allah bai ce haramun bace cewa ya adhafan mudhafa linkin ba linkin kenan in ka cire ba ɗan kaɗan 2,5% ya faɗi problem a'a saboda nan ana nuna wancan lokacin ribar da suke aiki da ita linkin ba linkin ce ayar da take nuna ba a cin riba gaba ɗai Allah ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin duk abin da ya saura na riba ku bar shi domin ma ismul mawsul ce tufidul umum mun gari ko mun gari ba to nan kuma an ka ce wala tukrihu fatayatikum kakku ci listar da bayinku ba shi ke nuna ƴaƴanka ba ya halatta in kana da ƴaƴa mata ka ci listar da su su da don ka samu kuɗi tunda yanzu a zamanin nan abin da ke faruwa ke kaga mutum da ƴaƴa mata sun kai biyar ya ki aurar da su amma suna da ɗaki cikin gida na zina ya sani uwa ta sani uba ya sani a zo a yi zina da su a basu kuɗi ciki shika biyan shika sayan shinkaha ciki shika biyan fakcin ta ruwa takardar ruwa wanda bai san fakcin ciki shika biyan takardar wuta to ko ƴaƴanka suna son zina ko ba sa so bai halatta baka ci da su sun zina Allah ya kyauta abu na gaba an yakuna al-maqsud minhu almubalaga ta wattafi nassi ya zo da abu amma yana nufin mubalaga ya an ce mubalaga shi ne kai matuƙa da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka neman mu munafikai gafara ko kakka neman musu gafara sai Allah ce ni in tastaghfir lahum 70 marratan in ka neman musu gafara so 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba sai wani ce to a kinan an kai 70 da Allah zai gafarta musu a ba haka ke nufi ba mubalaga ce ma'ana in su dubu za ka nemi musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba dakka zan kidahun Qur'ani da Allah ce la ya'tihi al-batil sace mi min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo mu Qur'ani ko ta gaba ko ta baya to in kai baka san larabci ba kana gigita sai suka ce to kenan ta dama shi banna na iya zo mai ko ta hagu ko ta sama ko ta ƙasa tun ba a faɗe su ba muna ganewa kamar ko da kare musu gafara so saba'in ba ba so saba'in ba so dubu saba'in ba so dubu saba'in ba so miliyan saba'in ko ba miliyan saba'in ba so biliyan saba'in ba so biliyan saba'in ba so triliyan saba'in Allah ba zai gafarta musu ba don Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wanda ya kafirta ko ka zamna ka ci gaba da neman mai gafara har kiyama ta sayo Allah ba zai gafarta mishi ba shine abin nufi to sannan kuma sun ka ce ba a aiki da mafhumul mukhalafa idan ya zamanto an takuna albalwa qad waqa'at bisifa ya zamanto balwa shine musiba kamar abin da ya game abin da ba su ka ce ma gaba gari wani abu na wanda ya game gari kowa na aikatawa to in ya zo an ka yi amfani da wannan sifa to nan ba a aiki da mafhumul mukhalafa an gane ko shi da yasa sun ce an takuna albalwa qad waqa'at bi sifati almadhkura wa ma adaha lam yashtabih ala an-nas abinda ba ita ba ba shubha bane ga mutane a'a wannan wanda yayi yadu domin in abu yayi yadu ya shahara sai mutane suna san tsammanin daidai ne sai kaga hadisi na ƙarya shina bakin mutane in yi shahara sai ka zama hadisi na sai kaji an ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azzannu zambul walau kana haqq ina hadisin shi babu shi Allah ce waye inna ba'da dhanni ithm sashin zato Allah ya ce ba duka zato ba domin akwai zaton da shari'a ma ta yarda da shi muna ganewa wani ce to mallan kaka wata sabon magana mutum na aka daura mai aure bari mu ce a daura aure don misalin ya kyau haka sai aka kai mai amarya aka taho aka baro shi da ita an ka like daki sai sahiya ta waye sai an ka zo sahiya ta waye ya sake ta da ya sake ta in an ka saki mace mijinta bai shafe ta ba ba su yi kwanciyar aure ba ai ba ta da idda haka ne ko ba haka ba sai mu ce to mu ba mu yadda ba zaton akwai abin da ya faru to irin wanga zato zato na wanda akwai abin da ke karfafa shi an yarda da shi a shari'a domin a bar namiji da mace cikin daki guda su haya ta waye kuma a ce dan an yi zaton sun yi saduwa aure a ce ana shakka a zance mafi rinjaye abdul gharib sun kwanta ta to wanga zato wani na ce haramun da shi yasa larabawa suna da wani karin magana sun kace la talumanna من أساء الظن بك إذا جعلت نفسك هدفا للتهمة كك زرجي لا تلومنا كك زرجي من أساء الظن بك وند يمون نامك زتو إذا جعلت نفسك هدفا للتهمة إن كي كتبون كان كولين ذا أزرجيك مثال akwai wata giya ana kiranta wuski sai mutum malami sai ya samu kwalbar wuski limamin gari gaba daya da ya samu kwalbar wuski sai ya wanke ta ya wanke ta babu giya ko guda sai ya sa aka zuba mata ruwa sai ya kai ta cikin firigo ko mu ce firjin sai ya aji ruwa sun kai sanyi sai mallamin hito bakin kofar gida ne inda mutane suka bi suna wucewa sai ɗauko kwalbar sai ya aji sai ya ɗauko ƙanƙara ko mu ce galas cikin kofa ya aza sai ya bada ɗil ɗil ɗil ɗil ɗil sai ya sha ce salamu alaikum ji kan bala muna lahiyar lahiyar bisa ce a ruwa na nika sha ba giya ta ba laihin wana to kenan dan kai malami ne gakka yarda ka kai kanka inda za a zarge ka ka ce wai kai mai imani ka ce yin tsaye da mace cikin duhu kana magana da ita ko matakata bai dace ba za a zarge ka ko mammakata kakka ba da dama domin ana neman a ga mai mutunci mai riko da addini an samu shubha gare shi kakka ce a mata tata mamma tata kauna tata ya tata duk makiya ba wanda suka nema ba to to wa zai gane yakkace ko kauna kace ko mammakata ko diyakkata mun gane wannan da kyau shi yasa kenan da aka cewa wai azzannu zambun walau kana hakan ba gaskiya bane shi yasa ma Allah da kanshi yace wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum sace mi yazunnuna billahi ghayral haqqi dhanna al-jahiliyya suna ba Allah zato irin zato na jahiliya ashe akwai zaton da in kai yi ba Allah zato irin wannan ba haramun bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kai ku kace duk zato zunubi na kenan har da wanda ke saba Allah zato shi ma zunubi yayi wace wani irin karatu na muka sannan zato kan shi in ka gane cikin Qur'ani dan wanga karatun ƙarfi gare dole sai mun yi shi in ka ga zato cikin Qur'ani to ba ma'ana guda gare ba shi zato shi na daga cikin kalmomi zanna tana daga cikin kalmomin da a larabci ake kiransu al'abdad kasan al'abdad abdiddu shi ne kishiya to cikin larabci akwai kalmomin da ma'ana bi suka ba so su ba yanzu da ƙarya da gaskiya ba kishiyoyin juna ba ne to akwai kalmomin da a larabci kishiyoyin abu suka ba so in baka san wannan karatu ba sai ka haɗa cikin rami bari a bada misali don akwai ɗan ƙur'ani sai tsoye kake hajiya wai wani karatu akwai wai wai al'abdau da kace mishi cikin ƙur'ani akwai shi a alƙur'ananci kafirai in ana zancen kiyama ni Allah ya ce wa idza qila inna wa'dallahi haqqun والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا sai su ce kiyama kawai zato ne suke kaji zato ne ko to masu imani kuma Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala sai mi wa innaha lakabiratun sai mi illa 'ala al khashi'in sai mi alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yanzu kana cewa mai imani zato na shi zai haɗu da Allah ya yi yaƙinin zai haɗu da Allah don in zato na shi da shi da kahiri su da bambanci a alƙur'ananci to suna nan cikin ilimin larabci suna nan cikin ƙur'ani Allah ya kyauta to shi yasa na an ka ce abin da ya gami in ka ci ƙur'ani ya faɗi kenan saboda wagga matsala ta zamanto shahararra sai ka sa tsammanin saboda abu ya yi yawa gaskiya ne ba duk abin da ya shahara ba yake gaskiya ba duk abin da bai shahara ba ne a ƙarya misalin shi Allah ce wala taqtulu auladakum sai ce mi khashyata imlaq gakku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci kin tabe to kenan yanzu idan ba tsoron talauci na saka kashe danka ba ya halatta A'a, saboda wancan lokaci sun kasance suna kashe ‘ya'yansu don tsoron talauci. To, kawai ne sa tsammanin a, to, ‘ya Allah bai bani arzikin da zan ɗaukar nauyi su ba kenan in ni kashe su babu laifi, su hankalin su haka yake ba su, shi sai Allah faɗi wannan halin. In ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur a cikin suratu al-An'am, wajen wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum ya kawo nau'uka daban-daban waɗanda suka sa larabawa suna kashe 'ya'yansu maza ko mata muna ganewa to a nan da an ka ce don tsoron talauci ba shi ke nunawa a'a in ba don tsoron talauci ba ne ya halatta ka kashe ɗanka waye gaya maka kuma a nan akwai balaga ta ƙur'ani muliki kadiba ƙarƙashin wannan aya khashiyata imlaq da kuma wala taqtulu auladakum min imlaqin a cikin suratul an'am muna ji da kyau ga mai har da qur'ani bambancin su khashyata imlaq da min imlaq ko ba kana bane kuma wasu masu fassara duk bugu guda suke musu ko ko in ka tambaye wani mallami shin mallan akwai bambanci tsakanin ayat da ke cikin suratul an'am da wadda ke cikin suratul isra'i sai ce kai duk gudana ba ba dai bane dibo wala taqtulu auladakum in an ka ce min imlaqin wanda a cikin suratul al'ami gab ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke da shi in an ka ce wala taqtulu auladakum kab ku kashe ƴaƴanku khashyata imlaq saboda tsoron talaucin da zai zo muku waccan ta an'ami tana maganar mutum ne talaka bai da hali wagga ko tana bayanin mawadaci mai tsoron talauci domin an ce min imlaƙin ai min ajin imlaƙin saboda talaucinka khashiyata imlaƙin a'a yanzu kai ba talaka bane tsoron da kake yanzu shin mun gane ko mun gane ba to kuma bayan wannan qur'ani sai ya amfani da balaga kadiba cikin ad-durrul masun في علوم الكتاب المكنون لا السميل الحلبي كديبا سكن التعبير القرآن كديبا سكن التحرير والتنوير وانا نأمي سليني لكي باقا سيما لما يسون كتي ديبو أتكين سورة الأنعام da Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin sai yace nahnu narzuqukum wa iyyahu amma a cikin suratul isra'i sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imla sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum to bi abbalagatu taqdim wa ta'khir sai malamai sun kace cikin an'ami min imlaqin ga ku kashe su saboda talaucin da kuke da shi to ba kai kana talaka ba sai Allah ce nahnu narzuqukum ku uwayen ku dake da talaucin mu muke arzikta ku don kai yanzu kai kai na gaba su ko to sai an ka fara da kai wa iyahum da su in ka samu sai su samu to an isra'i kuma khashiyata imlakin kakku kashe su don jin tsoron talaucin da zai zo to na hannu narzuquhum su da basu zo ba mu ne masu arzikta su wa iyakum da kai kai da mun baka kuɗin kana baka da tsoron talauci ku dibi balaga ta alqur'ani amma an ka zo kawai sai a ce amma ayoyi kawai bugun goro a wuce ya za mu gane ƙur'ani yana ɗauke da usulubi na balaga to da sai da irin wannan kuma kai kace karatun balaga bai da amfani bai da amfani gidan wa mun gane wannan ko to waɗannan su ne abubuwan da malamai sun kace a rinka hankalta musu wajen aiki da mafhumul mukhalafa abu na ƙarshe wanda zan faɗa kafin mu je hanya ta uku ta istinbati shine cewa mun kawo wani abu da ake cewa mafhumul laqab mun kace abinda ake nufi da mafhumul laqab takhsisu ismin bi hukmi ka kebance wani suna sananne ba sifa ba in an ce suna ya bambanta da sifa domin in nace sunanka ibrahima to kuma nace kai dogo ne ko gajere to shi gajere ko dogo sifa ne amma suna shine ibrahima mun gane da kyau to in dogo ne kawo in nace dogage ku shigo kenan ga jajjeru ku tsaya amma yadda ce ibrahim shigo a to ba shi ke nuna ba ibrahim ka shigo ba don ta sunan ibrahim ba mutum guda da shi ba muna gane wannan da kyau to sai malamai sun ka ce ba a aiki da shi sai da sharadi domin in ka yi aiki da shi a wani wuri kafiri za ka zama misali aya ta ƙarshe a cikin suratul fatih ni Allah ce muhammadun rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to in ka ce wanda ba annabi Muhammadu ba ba manzan Allah ba ne ka kafirta domin Allah ya turo annabawa da dama ya faɗi cikin Ƙur'ani wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk to amma shi ana aiki da shi sai malamai sun kace akwai sharadi an gane ko in ka diba mafhumul laqab kamar yadda shinkidi ya kawo in ka diba cikin muzakkira fi usul fiqh da kuma abwaul bayan sai malamai sun kace ana aiki da mafhumul mukhalafa amma idza stalzama al-laqb awsafan salihatan li'inaqati al-hukm bihi fa innahu an gane ko yu'addu mafhumu sifa la mafhumal laqab idan mafhumul laqabi istalzama yallazimci awsafan waɗansu sifofi salihatan waɗanda sun inganta li'inaqatil hukmi bihi arata ya masa hukunci a jingina hukunci gare shi fa innahu to a wannan lokaci yu'addu ana ɗauka shi mafhumus sifa sai a maida shi mafhumus sifa la mafhumul laqabi ina za mu samu wannan ko ma cikin suratul nun Allah ce fi buyutin azinallah an yurfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha ko yusabbahu a wata kira'a yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asar sai Allah ce ni rijalu a wasu gidaje Allah yayi izini a je a ambaci sunan shi su da ni masallatai to rijalun suna ne na namiji ba sifa bace muna ganewa to sai malamai sun ce nan mafhumun laƙabina amma ana aiki da shi saboda niyasa Allah kawo rijalun saboda arrajulu laysa bi aura shi namiji ba al'aura bane wal mar'atu auratu mace kuma al'aura ce to dan haka Allah ya wajabta ma namiji ya je masallaci don shi ba al'aura bane ita ko mace ba a ce haramun bane ta je masallaci amma ba wajibi bane ta je masallaci don ita al'aura ce muna ganewa to don haka kai hattara daga cikin abinda ake kira hanyoyin istinbati akwai dalalatul iqtirar ita dalala ne mun yi bayaninta amma me ake nufi da al-iqtiran fi lugha الاقتران الاقتران في اللغه لغه افتعال دغ افتعال ne in an ce qarana shine yayi ya hada abu ko ba karan bane qarana ya qarun shi yasa ake kiran aboki alqarin saboda tare kuke an hada ku abokin dan giya sai a ce mi dan ko ba gani karshen giya ba sai a ce dan giya kake ko ba ka da mani to don haka shi ne alƙiran cikin aikin hajji akwai abu suna ne ƙirani shi ne a haɗa umara da aikin hajji kuma ba a rarrabe su ba to ai ƙiranin nan saboda sun tahi tare ne to wannan kalima sai a ƙara mata alifun da taƙon manakon a ce ƙarana sai an ka ce iktarana yaqtarinu sai an ka ce iktiranan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan to sai an ka ce dilalatu liqtiran min alqarni wa huwa aljam'u bayna ash-shay'ayn ka hada abubuwa guda biyu to mi malaman shari'a suke nuhi da dilalatu liqtiran sai sun ka kawo maganganu masu yawa amma mu dauki guda ayya ishe mu sai sun ka ce huwa aljam'u bayna ash-shay'ayn eh a'a abinda ake nuhi da shi alistidlalu mutum ya kafa hujja bil jam'i baina shay'aini da cewa an hada abubuwa guda biyu aw akthara ko mafi biyu fi siyaqin wahidin a cikin siyaqin jerin kalmomi guda al-ittihadi hukmihima akan cewa hukuncin su daya abubuwa ne sun kazo cikin nassi tare sai ka ce da hukuncin su guda misali zakka wajibi ce kuma wajibi wace sallah wajibi ce kuma wajibi wace shi a ce kawo dalili sai a ce da Allah ya ce wa aqimus salata ku tsai da sallah tsai da sallah menene wajibi sai ce mi wa atuz zakata ku ba da zakka sai malamai sun ce to tunda kaga an kawo sallah tare da zakka an hada su to tahiyar su guda to shine dilalatul iqtiran da shi ne waɗansu malamai sun ce umra ita ma wajibi ce sun ce don Allah ya ce wa atimul hajja sai ce ni wal umrata lillah hajji wajibi ne suka ce ita ma umra wajibi ce to ko gobe in ka ji an ce dilalatul iqtiran irin wannan da yake nufi to in baka san wannan ba an ka ce dilalatul iqtiran baka san abin da malamai suke nufi ba sai ka ce kai maka magana ni ban gane ta ba shirmina ba shirmina ba ya ka gane karatu mun ji wannan to mun samu dilalatul iqtiran yanzu sai mu je zuwa ga abu na wato gaba shine al-istinbat bil mutaridi min asalibil qur'an wadanda abubuwa wallahi in ana faɗa su baka san su ba wallahi kai kokari ka gane su saboda in baka fahimce su ba babu ranar da za a faɗin wata magana ta ilimi ka gane ina da aiki kawai sai dai ka ce ka ni wanga abu shirme na ni bai yarda da shi ba a cewa duk shirme na wa abu ya faɗin haka kowa ya faɗi magana kana iya cewa shirmi na kuma ka ce kai kuncin ka amma in an ka ce maka ka kawo hujja to lokacin nan za a gane ka gane ko baka gane ba to wato alistidlalu alistinbatu bil mutaridi min asalibi alquran shine na biya mu riki da kyau mun kawo alistinbatu bi dalalatil ishara mun kawo alistinbatu bi dalalatin nassi mun kawo al-istinbat bi dilalati al-mafhumi sai al-istinbat bi dilalati al-iqtirani sai al-istinbat bil mutaridi min as'alib al-qur'an mutarid dan an ce istinbat mun faɗi kamar ana istinbat fitar da hukunci bil mutaridi in an ce mutarid bari mu haɗi tunda mu ba larabawa bane da mimun da qa'un da ra'un da dalun in muna so sai mu ƙara faɗi don a gane da min arat da ɗa musani da ra da dal shi ne mutsarit shi mi ake yi da mutsarit wadda kalimar ita kanta tana buƙatar kasanta shi yasa inda mun ka bar karatu tun ba a fassara ma lafazi ba ka san ma'ana tai sai a dunkule a baka abu a dunkule kaga shikenan duk komai ya ta dunkulelle ke mutsarit shi ne abin da a tabbatacce bai canzawa inda an ce maka sabit kana gane sabit ko ba ka bane to an ce mutarid ha mutum bai san kalmar mutarid to yawa al-istinbatu malamai su yi istinbatun hukunci bil mutarid ga abin da ya tabbata yattahi akan tsari daya bai canza ba min asalibil qur'an daga uslubi na alqur'ani sai a ce maka qur'ani in ya faɗi abu kaza an gane ko to wannan abin yana tafiya ne akan ka'idan nan ba a canzawa an gane ko yawwa sai sun kaci misali istinbatu an yi istinbati muna ji mu riƙe da kyau misali guda zan bayar annahu min al-adabi yana daga cikin ladabi kaga adabi asalin shi larabci na al-adabu na saboda mu galibi da riwayar warshi muke karatu a nan can da to kaga in an ce ga warshi ba a cewa min al-adabi sai ce min al-adabi to shine sai an ka ce min al-adabi sai malam Bahaushe ce ladabi ka zaman to kana da ladabi wai al-adabu na ce ma ladabi to istinbati an yi istinbati annahu min al'adabi yana daga cikin ladabi tahsinul ibarati ka kyautata maganarka bil kinaya da kinaya in an ce kinaya asalin kinaya da larabci tana nufin koyewa abinda baka hito da shi ba kai tsaye fil mawaqin allati a cikin wura wa nahwiha ko kai amfani da kinaya ko ko uslubin da ba kinaya ba ma'ana abin da ake ce ma jirwaye da kamar wanka da hausa an gane ko filma waƙini a cikin wuraren da allati yuhtaju fiha waɗanda ana da bukata ila zikri ma yustahya min zikrihi abinda ana jin kumya a faɗe shi karara fi adatina a cikin al'adar malamai suka istinbadin wannan sun ka ce yana da kyau abinda ba a faɗin shi cikin mutane karara to bai dace ka zo cikin mutane ba ka faɗi wannan abu kun san bahaushe shi na da wani karin magana in mutum ya zaman towa wana ko mi hudu shi kai sai a ce faɗi a wace faɗi a wace da kaji an ce wani ce faɗi a wace na ma'ana ko mi hudu yake ba ko mi ake faɗa ba to sai malamai sun kace to wannan ka'ida idan za a samu ta sai an kace gashi wa zalika min adatil qur'ani yana daga cikin al'adar qur'ani sai Allah ce mi aula mastumun nisaa ko kun kai la mastumun nisaa kuka yi mi wasar shi da Hausa kun ka shahe mata to amma me ake mishi in kun ka sadu da matan ku kaga qur'ani ai akwai kalima ta jima'i a larabci amma saboda ƙur'ani Allah ya koya maka ladabin magana sai ce aula mastumun nisa'a in kun ka shafi mata sai a ce abinda ake nufi da shafa nan in kun ka sadu da matan ku misali na biyu Allah ya ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha sai ce ni fa nafakhna fihi min ruhina kaga sai muka yi busa fihi tun da busar da an kai ba yanzu ba Allah ba ce ba a'a fa nafakhna fihi bai ce fi farjiha ba saboda akwai maka ni ladabi na magana dibo annabi Isa da Allah yake bada labarin wanda suka ce Allah ne sai Allah ce mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul tatani wa ummuhu siddiqa sai Allah ce ni kana ya akula ni ta'a sun kasance suna mi suna cin abinci sai malamai sun kace a'a nan Allah na so ya nuna muna annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atamut taslim da kuma mahaifiyar shi Maryam mutane ne tunda mai cin abinci mine ne shi dan adam amma sai malamai sun kace da Allah ce kana ya akula ni ta'am kinayatun anit taghawut Allah yana son ya nuna suna yin kashi amma Allah bai sun yace suna kashi sai Allah ce suna cin tuwo to in mutum ya ci tuwo ciki ne cika tab ni ya saura to kaga Allah bai sun yayi amfani da wannan lafazi tunda duk wanda ya ci tuwo duniya shi yasa babu gidan mutum duk wanda kaji an ce ma mutum shi na da daraja kowane da shi a duniya gidan shi akwai dush ko mu ce masu sarga mu Hausa ko bayan daki to wai shi dushin nan me yake cikin shi kaga ko ba ka sallah ko kai a shugaban arnan duniya ba ka duka aka yi ma Allah sun da kai rukuni to sai ka duka ma tutu don ba ka yi shi da tsaye in ko kai a sarkin arnan duniya shi ba wali suna yar dubara sun shi da tsaye ko ba ka da bane amma tutu ko arnin ko kai a shugaban arnan duniya in baka duka ma Allah ba sai ka duka ma tutu in kuma ba kai ne sai an kai kirkita gagarin shi ne dan a koya maka ladabi sai ka ji Allah ce wannan misalan da suka kawo wala tubashiruhunna sai Allah ce ni wa antum akifun wala tubashiruhunna Allah bai ce da ku yi jima'i da su ba sai Allah ce nan mubashara asalin shi daga albishratu ne ita ce fata to tubashiruhunna kada fata ka ta gogi fata ta haka Allah ya ce amma don su aini a nuna maka cewa waɗannan kalimomin ba a faɗar su haka Dibo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hunna libasun lakum matakka sutura ce gare ka kai ma sutura ne gare ka ina ɗan ƙul'ani yuna ana nahi yanzu sai kamar da matakka riga da wando a'a yadda namiji yake yadda suturarka take suturta ka a cikin al'umma baka iya hitowa ko kai Allah baka da sutura to haka ne baka da rufin asiri a cikin al'umma in baka da mata don yanzu da ana jinka ka hada gidan wuri shin mun gane kuma mun gane ba to shi yasa wanga shi ake kira uslubi na qur'ani sai a ce maka duk cikin qur'ani babu inda Allah kawo kalima ta kaza saboda mi saboda a nuna maka wannan abin haka yake cikin qur'ani to ana son ka koyi irin wannan usulubi wato qur'ani baya ambata kalimomin da ba su da kyau kai ma in kana bayani gaban mutane sai ka san kalimomin da ya kamata ka faɗa domin wata kalima tana iya zubar maka da kima akwai wata rana muna zaune tare da wani bil munasaba to shi wannan mutumin sai ya zamanto yana magana ne da cizo ko mu ce cizo ana tattaunawa to sai da cizo yin faɗi wata magana wadda ba gaskiya ba ce yawon cikin mutane sai ce ƙarya kaka to wani mutum na nan sai ce ɗana ya haka ba a ce mala cizo cikin mutane ƙarya kaka cewa aka yi jama'a ku dubi maganar ka ko ba haka ba yaro uba ne ya ƙarya cikin mutane bai so ya ce uba ne ya ƙarya sai ce kai baba kai baba sai shi kaga cewa kai baba to ladabi kenan to wannan malamai sun kace cikin qur'ani akwai shi da kaji qur'ani ya ce kaza yayi amfani da wannan usulubin to kana iya istinbadin wannan abin in abu ne wanda ya hana shi a ko'ina kina abin nan a bar shi in abu ne wanda yake amfani da shi a ko'ina ya kamata a yi ai amfani da shi misali bari mu ba da waɗannan misali saboda lokaci ya fara tafiya daga cikin abin nan cikin alkur'ani sun ka ce malamai suka ce akwai wani abu kun san munan cewa aka yi duk wanda ya ce a bashi matsayi haramun na ko a ce mutum in ya ce a zaɓe shi haram na haram haram haram haram a ba mutlaka bane sai a ce da kaga mutum na neman matsayi ko na siyasa ko na sarauta ko ko mutum ya ce a bashi wani matsayi na cikin wani aikin addini haramun ne azzalumi ne a'a ba gaskiya bane laisa ala itlaqihi dalili aya ta alqur'ani Allah yace annabi Yusuf yace qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali annabi Yusuf yace ka sanya ni mai kula da taskar arzikin kasa kama a ce ministan abinci yace inni ni hafizun mai tsaro na alimun kuma masani na ashe akwai lokacin da kake neman a ɗora ka a wani abu saboda ka aima addini illa amma malamai sun ka ce to nan abinda zamu istinbatu in za a ba mutum matsayi a kalli wasu abubuwa guda biyu hafizun mai kiyayewa ne in an ce mai kiyayewa shine wanda bai ci bai barin a ci ka san wani shi da an bashi kamar abinda bahaushe daga cewa an ba ku an yi ma kura kallabin kice alani aikin banza eh an ka ko an ba kura hida ko ko an aika loba je wayan makoshi ka san dai ba ta dawowa shi ko wani bai ci amma bai da karhin da zai hana a ci in dai mata sai ta ga son ta diba bai da hana ta in ɗanai na musamman ɗan amarya in zai banna bai hana shi to kaga wanda bai cancanta ba na biyu alimun mai ilimi ne ashe bai yiwuwa dan kana da amana in baka karanta abu ba kuma a baka aikin wannan don aikin baka san yadda zaka yi da shi ba to kana mallami sai an ka kai ka garaji inda aka gyara mota ni zaka yi a an ji kamallan ko mu musallaci to sai malamai sun ka ce istumbita minha jawazu talabil wilaya an yi istinbadin ya halatta mutun ya nemi a bashi jagoranci kal qada'i kamar mi kamar alƙalanci wa nahwihi da waninsa liman watiqal min nafsihi bil qiyam bi huquqihi ga wanda ya yarda da cewa zai iya wa jawazi tawliyati anil kafiri wa zalimi kuma da wannan malamai sun kai istinbadin ya halatta musulmi yayi aiki karkashin gwamnatin kahirci ina yan boko haram waɗanda suka cewa duk wanda ya aiki ƙarƙashin gwamnatin demokaradiyya matsayin shi ke kafi a annabi yusuf annabin allah ne gwamnatin da ke ci a misira a wannan lokaci ta kafirci ce amma da yagga gyaran da zai iya kawowa gwargwadon ikon shi sai ya ce masarki ya sanya shi shugaba ya yi aiki ƙarƙashin gwamnatin kafirci shi ma annabi yusuf kafirin ne kaga rashin ilimi da istinbabu ya kai su suna kisan musulmi ba gari ba da yi domin ga annabi yusuf ya aiki Allah da kanshi ya ce kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah shari'ar wannan sarkin kafirci ce karara amma da yasan zai iya kawo gyara gwargwadon iko la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sai yayi aiki a karkashin wannan gwamnatin dan ya kawo gyara kuma yadda ne malamai suke cewa idan an ka an baka alƙalanci kada da izinin ka ce ba za ka yi ba amma in a garin babu wanda ya iya alƙalanci to wajibin ka ne ka dauka saboda idan baka dauka ba me za a yi to shi kenan sai ka bari ɓannata abu ashe akwai lokacin da limanci yake zaman towa dole gare ka gari ne an ka zo babu wanda ya karatun sallah sai kai to don kana gudun girma sai ka ce zaka ba su sallah to ka abota ba Allah kenan a'a akwai lokacin da daukan matsayi ya kama ka in ya zaman to kai kadai ka iya to wajibin ka ne ka dauke shi akwai lokacin da in ka gaza aba azzalumai kai kuma kana iya ɗan kawo naka gudunmuwa sai ka yadda a baka don saboda maslaha al'umma ta fito annabi yusufa alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa tammu taslim inda bai karba ba banda da zata abkuwa misira ya kadanta cikin wannan na Allah ya sa habbaban shi da 'yan uwan shi ya haɗu da su sun kasu inda bai karbi wannan matsayi suna haɗo to don Allah 'yan uwa mu tsaya mu karanta irin waɗanda ilmummuka mu fahimce su da kyau in ba haka ba bannar da za ka yi ma musulunci kana nan kana ruguza musulunci ne baka san bannar ce kake ma musulunci ba istinbatin mas'aloli suna da yawa wanda na ɗan kawo shi ne in Allah ya so gobe idan Allah ya kai muna rai za mu zo mu faɗi abu na ƙarshe a safha ta 347 أسباب الانحراف في استنباط من القرآن الكريم دليلن دا سببban da suke samu tun in zai istinbati ya karkace ya kamata a san su an kawo guda biyar su ma za mu ɗauke su guda biyar ɗin nan kowane ba da misali guda daga nan sai ina ganin safha ta 337 safha ta 300 da talatin da da bakwai a su ɗin da yi asbabul inhiraf fi tafsir al inhiraf fi tafsir to za mu zo mu yi bayani waɗannan guda daga safa ta 347 za mu faɗi abubuwa guda biyar su ne na ƙarshe daga nan sai a shiga cikin aya aya a ɗauko wagga aya tana sura kaza sannan a safa kaza cikin littafi ga abinda malamai suka fitar na istinbat saboda abu ne yana ƙarƙashin fahimta kai sai ka zo ka wuce su dubu baka gane wanga aya akwai hukunci kaza cikin ta ba to in baka da wannan ilimin kullum za a barka ko ko a samu wani abu wanda malamai sun yi istinbatin shi kai kai baka sani ba shi yasa imamu suyuti yayi littafi sunansa al-iklil fi istinbat at-tanzil ya kai fitar da mas'ala ɗai ɗai ɗai in sun kai mas'ala 600 kuma yayi shi jerin ayoyin qur'ani fatiha wagga aya ga abinda ake istinbati wagga wagga in ka same shi ka samu istinbati 600 na baka kyautar ruwan Allah wanga littafin kuma manhajul istinbat saboda ka san ka'idodin da ake bi Allah subhanahu wataala ya taimake mu mun jagora insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu rai zamu yi asbabul inhiraf fi istinbat min alquran alkarim guda biyar ne mu ba da kowane misali guda-guda daga nan sai mu shiga cikin karatunmu insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh